والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله har yanzu dai muna nan a yau a darasi na takwas darasi na takwas ne ko a cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها a yau wannan yammaci na talata 28 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1418 wanda ya dace da yammaci na 24 ga watan biyu a shekarar bature 1998 a wannan masallaci namu usman bin affan kofar gadon kaya kano as-salatu alal minbar matashiyar maganar mu ta yau as-salatu alal minbar yin sallah akan minbari wa salla sallallahu alaihi wa sallama marratan alal minbar kun ja shi da yawa yau dai kam yawwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci yayi sallah akan minbari wa fi riwayatin annahu zu salasi darajat a wata riwayan ya tabbata mimbarin annabi ma'abucin matattakala guda uku ne ɗaya biyu uku shine mimbari na sunna yayin da mimbari ya wuce uku ya zama na bid'a ya zama wajibi a sassabe shi a dawo da shi matattakala uku an gane ko faqama alaihi sai annabi ya tsaya akan mimbarin fakabbara yayi takbiratul ihram wa kabbara nasu wara'ahu mutane a bayansa su ma suka yi kabbara wa huwa alal minbar annabi na kan minbari su sauran suna kasa thumma raka'a wa huwa alaihi annabi yayi ruku'i yana kan minbari thumma rafa'a sannan ya dago daga ruku'i fa nazala al sai ya sauko daga minbari da da baya da baya shine al da baya da baya sai ya sauko daga kan mimbari da da baya da baya hatta sajada fi aslil mimbar wato har sai da ya sauko kasa sai ya sujada a kasan mimbarin kenan goshinsa na kusa da shishiken mimbarin kenan sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada ta ɗaya ya yi ta biyu kuma zai tashi raka'a ta biyu ko sun ma'ada sannan sai ya sake komawa ya hau kan mimbari فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى يا أيوتر أتكن وانا الركعة تبيو كوتن كوتن أبين يا أيوتر أتكن تفلكو حتى فرغ من آخر صلاته هر النبي كمل صلى سككف دبا ثم أقبل على الناس سنسى النبي ويويو يكلم متاني فقال يتي يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي يا كوتا متاني نافي هكني domin ku yi koyi da ni wali ta'allamu salati kuma domin ku san irin sallata sallallahu alaihi wasallam wannan shine matukar koyarwa idan ya kama limami ya yi wa mamu ɗinsa haka don su fahimci sallah ya halatta an gane ko kuma wannan hadisi ke nuni zuwa ga wata mas'ala ta fikihu menene hukuncin liman ya hau wani wuri matattakala sama da inda mamudansa suke ya halatta gashi annabi ya hau kan mimbari kuma sallar ta yi an gane ko amma mu a malikiyance idan liman ya hau wani wuri mai tudu mamu suna kasa ya yi mai ya aikata makaruhi ba wani makaruhi gashi matattakala uku ma ba matattakala ɗaya ba an gane ko idan ya kasance wani uzuri ya sa liman ya hau wani wuri mai tudu ko da ma ya gina masallacin da aka yi inda liman yake akwai dan tudu to duk wannan babu abin da ke yin salatu darajat me yace to lamba ta nawa to ba na riga na faɗa mutum da zu to so kake sai an faɗa to bari a faɗa kowa ji wai ya ce a lamba ta hudu a kasa lokacin da aka ce mimbarin annabi mata takala guda uku ce sai malam ya ce haza huwa sunnatu fil mimbar wannan ita ce sunna wajen yin mimbari kar ya wuce mata takala uku an yakuna za salatu darajatin ya zanto mata takala uku kadai la aksara kar ayi sama da haka wa ziyadatu alaihi bid'atun umawiyya ƙari akan mimbari ya wuce mata takala uku banu umayya ne suka kirkiro wannan kasiran ma ta'arrada safal qat'i yaso da dama ko tu'ridu safal qat'i ko ta'arradu safal tu'arridu safal qat'i wannan ƙarin na mimbari ya wuce mata takala uku yana sa sahun gaba ya zanto an yanke shi don kaga mata takala in za ta yi tsawo dole ta fara daga cikin inda sahu yake ta mike ta mike ta yi gaba liman na can kuma nan gurin sai ga sahu ya fara mimbari ya datse shi kuma ya ci gaba kaga mimbari ya hana haduwan sahu kenan yanzu an hada an hada an bid'a ta haifi bid'a kuma yace wal firaru min zalika yaj'aluhu fi zawiyati al-gharbiyyati min al-masjid aw al-mihrab bid'atan ukhra wadansu domin su kasance ba su yi mimbari mai tsawo da zai yanke sahu ba suna son su yi dole ya tsawo amma ba su yi yanke sahu to sai su yi mihrab shine irin wannan mashigar liman dan kurmin nan da ake wa liman shi ma a lokacin ginin a lokacin annabi ba a yin haka yanzu a yi masallaci masallaci ana yin sa ne bai dai kawai ba a yin dan lungun shigar liman shi ma bid'a ne wajen gini to sai su yi ginin ko mai tsawo mai girma wai dan mimbarin ya zanto yana wannan lokon bai sa sahu ya yanke ba yace to kuma guduwa a fada cikin wancan kuma an shiga wata bid'ar kuma daban kuma wa kazalika ja'alhu murtafa'an fil jidari haka ko wanda suke yin dabara sai su sa shi akan abin nan jikin jikin bango mimbarin ya sama fil jidal janubi كالشرفة يسعد عليه بدرج بدرج لسيق لسيق الجداري waɗansu dabaran da suke na taɓa ganin irin wannan a saudiya a cikin madina a unguwar kiblatain wato yadda ake sai a mimbarin a nan gurin amma mu shigarsa ta baya mata takalar ta baya sai liman kawai ya leko daga wata kofa ta sama ya hudu ba ya kare sannan a rufe kofar ya dawo kuma ya shigo masallaci ya abin nan ce to wannan ma wata bid'a ce kuma da gane ko sai ce wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi mafifice shirya ita ce shiryar annabi razi al-fath ka duba littafin fatahul bari jizi na biyu shafi na 331 kamar yadda yace in kana son karin bayani kan wannan mas'ala a takaice dai wannan hadisi na nuna lalle ne a tsaya a nuna wa mutane sallah koda ya kama a yi ta a aikace saboda mutane za su fi fahimtar ta a aikace sama da yinta a magance an gane ko sannan kuma yana nuna idan liman ya hau wani wuri mai tudu saboda wani gharar wanda yake na shari'a saboda cimma wata manufa ta shari'a wannan babu laifi ko ba aikata makaruhi ba ha kuma idan mamu ya hau wani wuri mai tudu to shi ma babu laifi an ga abu huraira yana bin liman daga kan soro masallaci ya cika sai ya hau kan soro liman na kasa shi yana can sama kenan kuma sallar ta yi an gane ko as-sutratu wa wujubuha matashiyar magana ta gaba za a yi magana ne akan sutura da kuma wajabtin rukun sutura wato sutura ba mustahabi bane wajibi ne cikin sallah ko sallan farilla ko sanafila ba bambanci tsakanin mazaunin makka da mazaunin madina da mazaunin masjidil aqsa ko a ina kake ana bukatan sutura idan za ka yi sallah وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وبين موضع سجود سجوده والجدار ممر شاة يتي وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة النبي يا كسنتي ينا تسيوا كسد سترسا فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع wani lokacin annabi na tsayawa tsakaninsa da garun da ke gabansa gwargwadon zira'i uku wato tsakanin inda ya tsaya da inda suturarsa take ko bangon da ke gabansa yake zira'i nawa zira'i uku wa baina mawdu'i sujudihi wal jidari mamarru shatin tsakanin inda yake azagoshinsa in ya zo yin sujada tsakanin wannan wuri kuma da bango mamarru shatin gwargwadon yadda akuya za ta iya wucewa kaga bai kai zira'i ɗaya ba kenan to kaga wannan na nuna mana sunna wajen yin sutura ta zanto tana saitin ka a gabanka ba ka sa ta a damanka ba kamar yadda waɗansu malaman fikihu suka ce ba kuma a hagun ɗinka ba kamar yadda waɗansu malaman fikihu suka ce waɗansu sun ce wai ka sata a damanka waɗansu sun ce ka sata a hagunka wai kar ka sa a saitin gabanka saboda wai in ka sa a saitin gabanka in jahili ya ganka sai ya tsammanin kana bauta wa katako kayi sujada ga katako to amma wai ka sa ta daga gefen ka damanka ko hagun ɗinka wannan ijtihadi ne suka yi suka faɗa haka annabi yana sa sutura a saitinsa kuma daidai gabansa hadisi ya riga ya zo ba to ba maganan kiyasi kuma duk wanda ya jahilci wannan sai ya nemi bayani sai kai masa in ka ji ya fahimce gaba daidai bai ce a katako kake bauta ka ce ubangiji nake bauta wannan kuma wata shari'a ce daban amma wannan katakon la ya zurru wa la yanfa ba haka Umar dan Khattab ya ba lokacin da ya je ya sumbaci Hajar al-Aswad ya sumbace shi yace ni na san cewa annaka hajarul la tadurru wa la tanfa dutse ne kai baka cutarwa baka amfanarwa walaula annani ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qabbalaka ma qabbaltuka ba dan naga annabi ya sumbace ka ba da ba ruwa na da kai ba zan sumbace ka ba da hajar al-aswad yake ko da mutanen da suka taru a wajen da mutanen suka taru a wajen hajar al-aswad yana jinsa amma kar mutane su ɗauki sumbatar da mai aikin hajji ko umara ke wa hajar aswad akwai wani abu a wajen na nau'in burbushin bauta ga wannan dutsen a'a al-ibadatu lillahi wahda kaga tsabagen tauhidi kine ce annabi ya ga ya sumbace shi sana sumbace ka hikimar ban sani ba amma na ruwana da kai ba dutse bane kai baka cutarwa baka amfanarwa hajar aswad wanda annabi ya ce hajar aswad ko daga aljanna yake amma ma zalika la yanfa'u wa la yadur la yadur wa la yanfa waɗannan hadisai da muka karanto yanzu dukkanin su ingantattu ne wanda yake cewa tsakanin annabi da suturansa zira'i uku wannan hadisi ne ingantacce na bukhari da imamu ahmad wanda yake cewa tsakanin inda annabi ke ɗora goshi da kuma wato sutura kuma shi wannan gwargwadon inda akuya za ta wuce wannan bukhari da muslim وكان يقول لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين وكان يقول النبي أكسن تينا ولا تصلي إلا إلى سترة كدك كسكرك يصلى سيف إن ga sutura gabanka kaga na annabi ya hana ka yin sallah sai da me sutura sallar nafila kadai sallan farilla kadai duka sallah la tusalli kada kai sallah haka yace mutlaqan kaga nafila da farilla duk sun shiga ciki kun fahimta ko la tusalli kada ka kuskura kai sallah illa ila sutra sai ya zuwa ga sutra wala tada ahadan yamurru baina yadayka kada ka kyale wani ya wuce ta gabanka tsakaninka da sutranka yace zai kurda ya wuce fa in aba in ka hana shi yaki faltuqatilhu to ka yaƙe shi fa inna ma'ahul qarin akwai shaydanin sa tare da shi kasan kowane mutum akwai qarin tare da shi sahabbai suka ce har kai ma ya ma'aikin Allah kai ma akwai qarin tare da kai ce hanni illa anna Allah ta'ala a'anani alaihi fa aslam sai da ni Allah ya taimake ni akan shaydani na sai shaydani na ya musulunta da haka baya umarta ta sai da alkhairi amma namu kuma suna nan a yadda suke kowane mutum shine wa qala qarinuhu rabbana ma ataqaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id qala la taqtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'i idan kana cikin sallah ga sutura gabanka sai wani yazo zai bata tsakanin suturanka ya wuce to sai kai masa ishara da hannu dakata idan ya ce sai ya ƙara tahowa to fal tuqatilhu to sai ka yake shi to me ake nufi da ka yake shi shine malamai suka fasara shine sai suka ce faltudafi'uhu mudafa'atan akbar min allati qablaha sai ka yi masa ishara mai karfi sama da sadazu ba wai ka yake shi ku kama fada ba in ka yake shi ku kama fada akwai malaman da suka faɗa ka amma kuma ai ko maganar sallah ta kare kuma sai wani abun da mu amma ana son kai mudafa'a idan ya taho sai kai ishara bai kuskure ba sai kai ishara da ta fitazu da karfi karfi haka ya kara tsohuwa kuma ka kara da musguna masa har sai ka iyakacin kokarin ka ya bi ta bayan ka wannan shine abin da shari'a ta umarce ka sai annabi ya ce fa inna ma hul qarin lokacin da ya taho zai wuce ta gaban ka shaydan shaydanin sa ne ya ingizo shi eh eh ya za ka kyale shi ko in ka kyale shi ka saba annabi ba za ka kyale shi wuce ba ko bai fahimta ba ko rashin fahimtarsa akwai wani sahabi ai da ya kare wani saurayi saurayin ya taho ya taho ya sake ture shi Abu Sa'id al-Khudri wannan saurayin ya rinka dudura masa ashar aka je har wurin halifa aka je har wurin sarki akan ke da sahu ya ce ba zai taɓa kyale shi wuce ba har da ƙananan yara akuya ma annabi bai bar ta wuce ba akuya za mu karanta nan gaba akuya ma ba za ka bari ta wuce ba mage ba za ka bari ta wuce maka ba wallahi tana karamin yaro wannan hadisi ibnu kuzaima ne ya ruwaito shi cikin ingantaccen littafin sa bi sanadin jayyid wa yaqulu idza salla ahadukum ila sutra annabi na cewa idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah ga sutura gabansa falyadnu minha ya kusanci wannan sutura din menene ma'anar ya kusance ta gwargwadon me gwargwadon abin da muka karanta a baya tsakaninka da sutura zira'i nawa uku tsakanin inda zaka ɗora goshinka da sutura fa mamar rushatin shine falyadnu minhu wannan ya zo da abin a jumulce hadisin baya shine fasaransa falyadnu minha la yaqta'u shaytanu alaihi salatahu kada shaytan ya ya yanke masa sallarsa yana nufin idan kana sallah ba tare da sutura ba shaidan zai iya yanke ma sallarka ya zo ya wuce ta gaban ka ya jefa maka wasu wasi ya ya hargitsa ma sallah gaba daya ko in kana sallah tsakaninka da sutura nisan yayi yawa nan ma shaidan na iya wasa da kai amma kusantar ka kusa da sutura shi zai baka kariya daga shaidan kun fahimta ko ababen da ke kare mutum daga yawan wasu wasi cikin sallah daga shaidan a cikin sallah babban abu na farko ka gina sallar kamar yadda annabi ya ce ayi sallu kamar ra'aytu muni usalli to kaga tun daga farkon sallah har karshen ta in dai kai yadda annabi ya ce to za ka ga duk kariya ne daga shaidan daga cikin su ku sanya sutura din kansa wanda dama in kai sallar ka ba ta sunna bace ba ruwanka da sutura na biyu kusantar ka kusa da sutura na uku lokacin da ka tsaya za ka yi addu'iyatul istiftahi wanda bayanin su zai zo nan gaba addu'o'in bude sallah duk wannan ababai ne da ke kare mutum daga sharrin shedan a cikin sallah sai kai sallah na tsatsiya kai sallah a cikin kwanciyar rai amma da zaran ka saba ma annabi gwargwadon yadda ka nisanci kowace irin suna cikin sunonin annabi to kayi nisa da sunna kuma kana kara kusantan yadda shedan zai iya kai ma farmaki kuma farmakin yayi tasiri a kanka Allah ya tsare mu wannan hadisi abu dawud wal bazzar suka ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce wa kana ahyanan yataharra salata inda al ustuwanati wani lokacin annabi na kirdadan yin sallah inda al ustuwanati a wurin ginshikin masallaci wato idan annabi ya shigo masallaci zai sallar nafila yakan yakan zo inda ginshiki yake yi sallar haka ne sunna cikin masallaci ka shigo zaka yi tahiyatul masjid karkace wato gurinka shine kama sahu wannan yana da falala kwarai da gaske in dai zaka yi ta yatar masjid yi maza ka yi ta a jikin ginshiki wannan shine sunnarka bayan ka gama sai kuma ka je ka shiga cikin sahun da ka samu ka samu guda biyu ka sami wannan sunnar kuma ka samu waccan idan kuma sahun gaba ne dama kai ne ka samu gaba to wannan ai bangon da ke gaban ka ya zame maka sutura ba barazanar wani ya zo ya wuce maka wannan sai ka wuce can gaba ka je ka tsaya kai wannan naka an gane ku to annabi yana kirda don yin sallah inda al-ustuwanati allati fi masjidihi wadda ke cikin masallacin sa da ya kasa albani ce kultu wa sutratu la budda min halil imami wal munfaridi ita sutura dole ne liman yayi ta haka mai sallah shi kadai dole yi sutura walau fil masjidil kabir ko da cikin babban masallaci ne قال ابن هاني في مسائله عن الامام احمد ابن هاني ya faɗa cikin matsalolinsa tambayoyin da ya rinka wa imam ahmad bin hanbal yace ra'ani abu abdullahi baban abdullahi ya ganni shine imam ahmad yauman wata rana wa ana usalli ina sallah wa laysa baina yadayya sutra babu sutura a gabana wa kuntu ma'ahu fil masjid al jami' ni da shi a lokacin muna cikin masallacin juma'a faƙala li sai ce istatir bi shay'in ka rinka daukan wani abu kana yin sutura da shi mana fastatartu bi rajulin sai ko ne sutura da wani mutum a gabana yana zaune kaga wannan yana nuna halaccin yin yin sutura da mutum wannan shi ma akwai hadisi a kai zai zo nan gaba ka iya sa mutum kai sutura da shi in za ka yi sallar nafila kana jin tsoron waɗansu za su rika wucewa suka ce lalla wani ɗan zauna a gabana ko ɗan tsaya a gabana ko ya tsaya ko ya zauna duk yadda ya yi shikenan kai sallar ka gama in ma kana tsammanin ba zai tashi ba ya zauna a wurin yana karatu sai ka je bayan sa kai sutura da shi ko barci yake halatta kai sutura da shi ko baya da alwala dan kar ajima kuma ku ce to idan yana barci alwala sai warware fa wa kana idza salla fi fada'il laysa fihi shay'un yastatiru bihi idan annabi yayi sallah a filin Allah inda babu wani abin da zai sutura da shi gharaza bayna yadayhi hirbatan sai ya dasa mashi a gabansa mashin da ke hannunsa ko sanda sai ya taka ta cikin ƙasa fa salla ilaiha yi salla gare ta wannan su wara'ahu mutane kuma na bayansa sallallahu alaihi wasallam wa hayanan a wani lokaci kuma wajen sutura wannan hadisi dai bukhari da muslim sun ruwaito shi an gane ku wa ahyanan wani lokaci kuma kana yu'arridu rahilatahu fa yusalli ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya dabbarsa a gaba ya mikar da fadinta haka ba wai ya yadda dabbar sai ya sa ta haka ta zanto gabas da yamma an gane kudu da arewa kai idan ka kalli gabas ka sa ta kudu da arewanka in ma kanta na kudu kafafunta na arewa in ma kanta na arewa kafafunta na kudu shine yu'arridu rahilatahu yana sanya fadinta ba tsawonta ba kenan yana sanya fadinta a gabansa fa yusalli ilaiha yi sutura da ita an gane ko wannan hadisi bukhari da imam ahmad suka rawaito shi mala yace wa hadha khilafu salati fi atam al-ibli wannan kaga sabanin hukuncin yin sallah kenan a garken raƙuma fa innahu naha anha dan annabi yayi hani cewa kar ai sallah a garken raƙuma amma kuma ya halatta kai sutura da raƙumi kaga wani abun mamaki ko wato ba za ka yi sallah a garken raƙuma ba annabi ya hana amma in kana da raƙumi kana tafiya sallah ta kama ka sai kai sutura da shi wannan babu ne eh eh dan kai sutura da mota ya halatta ko da mashin ko da keke ka sa gaban ka kai sutura da shi duk ya halatta ko doguwar hula da kake da ita ka rasa da abin da za ka yi sutura to gara ka gara ka sa hular ka gaba ka yi sutura da ita da kabar gaban ka haka wanda ke yi da takalma a takalma ba za ka yi sutura da su ba sai ka rasa komai in kuma za ka iya tashin su tsaye tai so ka tashi su tsaye ya zanto tsawon su zai kai gwargwadon wato matokarin sirrin rakumi din nan ba shi kenan ba shi ne abin da ake so sutura ta kai dan kana doguwar hula kuma baka karya ta ba irin tawa ne kaga ai za ta yi wannan tudunsa ba zai kai gwargwadon abin nan ba a sai dai jariri ne ittaqillah shekh wa kana ya'khudhu ar-rahla wa ahyanan wani lokaci kana ya'khudhu ar-rahla yakan dauki sardin sanara kumi fa yu'addiluhu sai ya daidaita shi an gane ko fa yusalli ila akhiratihi sai ya salla ga bayansa wato sirrin rakumin sai ya fuskantar da shi ya kalla alƙibla kenan bayansa kuma sai ya sallah yana mai kallon bayan sirrin kenan kun fahimci wannan to annabi na yin haka wani lokaci yakan yi sutura da waɗannan ababai wani hadisi imamu muslim da ibnu khuzaima da sun rawaito shi eh za ka yi sutura da shi ko jaki ne za ka yi sutura da shi wa kana yaqulu idza wada ahadukum bayna yadayhi mithlu mu'khirati ar-rahli falyusalli wa la yubali man marra wara zalik wani lokaci annabi na cewa idza wada ahadukum bayna yadayhi mislu mu'khiratir rahli idan mutum ya sanya wani abu gabansa kwatankwacin matokarin sirjin ragumi kuwa falyusalli to kawai yayi sallarsa kenan wala yubali man marra wara zalika kare damu da duk wanda ya wuce bayan wannan abun wannan abun ya zo masa sutura kaga kenan kamar kwalbar coca cola tsawon ta ya kai wannan matokarin sirri rabu ko kwalbar coca cola ka ajiye a gaban ka kai sutura ta yi ko irin gwangwanin nan da ake tsame hula ka sa gaba yayi ko itacen da ake tsame hula ka sa gaban ka kai sutura da shi duk yayi ko buta ka ajiye ai ta yi ba ta yi wannan tsawon ba to wa salla marratan ila shajara wani lokaci annabi ya yi sallah ya sanya wata bishiya a gabansa a matsayin sutura hadisin nasa'i kenan da imamu ahmad wa kana ahyanan yusalli ila sariri wani lokacin annabi kan yi sallah gado na gaban shi wa aisha radiyallahu anha muttaji'atan alayhi aisha tana kwanta akan gadan tahta qatifatiha karkashin bargonta alkatifa shine mayafi ko bargo amma dai zai fi kyau da gwado gwado shine yake da geza ko mayafin da ke da geza shine suke ce masa katifa sai muka wayance da hausa muka ce katifa mu kuma tahta qatifatiha wato tana lullube da mayafinta wato kaga ya nuna har idan matar kama tana kwance akan gadonta a gabanka zaka iya yin sallah a matsayin ita ce suturarka ita da gadon gaba ɗaya su ne suturanka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yi wannan hadisi ko imamul bukhari da muslim duk sun ruwaito shi wa kana sallallahu alaihi wasallama la yada'u shay'an yamurru bainahu wa bainas sutra annabi baya kyale wani abu kaga yace la yada'u shay'an baya kyale wani abu mutum ne ko ba mutum ba yamurru bainahu wa bainas sutura ya wuce tsakaninsu da suturarsa kun ga bayanin da suke nan ko ko kaza ta taho ko zabo ko rago ko me ba za ka kyale shi wuce gaban ka ba ballantana dan adam faqad kana yusalli iz ja'at shatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'id fa kana yusalli annabi ya kasance yana sallah iz ja'at shatun kwatsam kawai sai ga wata akuya tas'a baina yadayhi tana sauri a gabansa fasa'aha sai annabi yake sauri ya riga ta zuwa wajen sutura dan ya hana ta wucewa ita ta taho za ta wuce ta gaban shi yana sauri ya hana ta bi fasa'aha yayi kokarin hana ta wucewa ta gabansa hatta alzaka batnahu bil ha'id har sai da ya danfara cikinsa da katangar da ke gabansa ya matsa jikinsa da katanga haka akuya ta bi ta ina ta bi ta baya sannan ya dawo da baya da baya ya koma yadda yake wa marrat min wara'ihi ta wuce ta bayansa sannan annabi ya dawo baya ya ci gaba da sallarsa wannan hadisi ibnu kuzaima ya rawaito shi da imamu tabarani da imamu al-hakim hadisi ne ingantacce da haka idan yaro zai wuce ta gaban ka kai masa isara kai masa isara bai gane mutum da yaro ne karami sai ka je gaba har ya wuce ta baya ya wuce kuma ka ci gaba to sai dai in ya fara wayo kila ya wahalar da kai ya sake dawowa shi ya ga abin wasa kuwa wa salla salatan maktubatan fa damma yadahu annabi ya yi sallan farilla sai ya tara hannunsa falamma salla qalu ya rasulallah ahadasa fi salati shay annabi ya yi salla sai sai ga ya tara hannunsa gaba kamar ya ci kwalar wani da aka gama sallah kuma can wurin sai sai ga saki ya ci gaba da sallah da aka gama sallah sai suka tambaye shi ahadasa fi salati shay'un wani abu ya faru ne cikin sallar nan gafa abin da muka kai قال سي النبي سي لا با abin da ya faru illa anna shaytana arada an yamurra bayna yaday yace sai dai shedan ya zo zai wuce ta gabana fa khanaqtuhu sai na ci kwalar shi na shake shi hatta wajadtu barda lisanihi ala yaday ala yadi har sai da na sami sanyin bakinsa ko yawun bakinsa ala yadi akan hannuna kaga ya shaku kenan an ci kwalarsa sosai har sai da yawunsa ya daga kan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sanyin bakinsa ya daga kan hannun annabi wa aimullahi annabi ce ina rantsuwa da Allah ko da dan wadansu malaman lugha sun ce aimullahi rantsuwa ce wannan alhamza din hamzatul wasl ce sai dai ka ce waimullahi amma nan ban san yadda suka yi mata hamzatul qat'i ba kila kuskuren masu daba'a ne yace waimullahi ina rantsuwa da Allah in babu wawun sai ka ce aimullahi amma in kawo wawun waimullahi ina rantsuwa da Allah laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman lartubita ila sariyatin min sawaril masjid ba dan abin da dan uwana Sulaiman ya rigaye ni da shi ba da an daure shi a cikin wani ginshike daga cikin ginshikan masallaci a wata dirka daga cikin dirkokin masallaci da sai an ɗaure shi a nan gurin kowa ya gan shi hatta ya tsifa bihi wildanu ahlul madina har yaran madina su zo su yawo suna masa dawafi suna masa gwalo da sai an ɗaure shi dan din kowa ya gan shi to wai saboda addu'ar annabi Sulaiman ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna sai ya kyale shi kawai da annabi Sulaiman ya ce rabbi rabbi habli mulkan la yanbaghi وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ka bani mulkin da ba za ka taɓa ba wani bayansa to annabi ce wannan addu'ar nan tana sai na sake shi ba dan wannan addu'ar ba da na daure shi a jiki a cikin masallaci an gane ko wannan kuma ta tabari da ɗaya hadisin na nuna cewa kafiri ya halatta kafiri ya shiga masallaci tun da annabi ya ce da ya ɗaure shaidan a cikin masallaci yau shaidan kwa wanda ya fi shi kafirci a duniya faman istata Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al wanda duk ya sami ikon kada wanda ya wuce ta gabansa yayin da yake sallah to ya aikata hakan kada ya kyale wani ya wuce wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi da daru qutni da imamu tabarani bi sanadin sahihun albani ya ce wa hazal hadisu kad warada ma'anahu fi sahihaini wannan hadisi ma'anarsa kwatankwacin ta tazo cikin bukhari da muslim wa ghairihima an jam'in min sahaba da wani bukhari da muslim daga taron sahabbai wa huwa min al ahadith al kathirati allati yakfur biha ta'ifatu al qadiyaniyya wannan hadisai wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da yan ahmadiyya suka kafirce masu fa innahum la yu'minuna bi alamil jinn almazkur fil qur'ani was sunna su yan ahmadiyya ba su yarda cewa akwai aljanu ba suka ce san babu aljan har na ji wani malami ma a nan garin yana tafsiri wata shekara shi ma yace babu aljanu kaga shi ma ya dauki akidar yan ahmadiyya ne bai sani ba kila irin masu karanta duk abin da suka gani na littafi kuma ba su da ma'aunin da za su tace abu mai kyau da mara kyau duk abin da ya karanta sai ɗauka ilimi ne kawai sai ya faɗa mutane abin mamaki kuma shi a aƙidance ɗin zaka samu ba dan Ahmadiyya bane ba lakcara ne ma a wata ha institute daga cikin makarantun garin nan shi ma yace babu aljinu wa tariqatuhum fi raddin nusus ma'rufatun hanyar da suke bi wajen inkarin aljanu sanannu ce kamar da albani ce fa in kanat min alqur'ani harrafu ma'aniha yadda suke su mayar da hannun agogo baya game da nassi da ya zo yana nuna akwai aljanu sananniyar hanya ce domin idan nassi ya zanto na alkur'ani ne harrafu ma'aniha sai su jirkita ma'anansa ka kaulihi ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni sai su ce qalu sai su ce ai min al-insi aljinna nan sai su ce ma'anarsa shine al-insu kenan fa yajaluna lafzatal jinn muradifatan li lafzatil in sai su mayar da kalmar aljin ta zanto daidai wa daidai ta fuskar ma'ana ita da kalmar al'in kalbashar kamar kalmar albashar fa kharaju bizalika an lughati wa shar'i ta hakan sai kasance sun fice daga shari'a kuma sun fice daga lugar larabci ma abinda suka ya saba shari'a ya saba harshen larabci wa in kana min sunna in ko nassi ya zanto na sunna ne na hadisi ne فإن أمكنهم تهريفها بالتأويل الباطل فعلوا إن سن سامي إيكون جركي تاشي تهنير باشي تاويلي باتتن تاويلي تسيسي هكم وإلا إنكم بسسامون نمبا فما أسهل حكمهم ببطلانها أي سودان دانا نيكو ذاسي وانا سنر بتتبتبا ولو أجمع أئمة الحديث كلهم ko da duk malaman hadisi sun yi ijma'i akan ingancin hadisi yan Ahmadiyya suna iya cewa da ifi ne ba abin da ya musu zafi wal ummatu jami'uha ko da al'ummar musulmai gaba daya sun yi ijma'i min wara'ihim ala sihhatiha bisa ga ingancin wannan suna bal tawaturuha ko da an ce sunna ce mutawatira bil ijma za su iya inkarinta yace hadahumullah yace Allah shirye da su wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa fi nahri idan ɗayan ku yana yin sallah ya zuwa ga wani abu da yasa gaba a matsayin sutura da zai kare shi da mutane fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi sai wani ya so ya wuce ta gabansa falyadfa fi nahri ya kare shi ta wajen wuyarsa wato yadda zai ganka da wuri kenan wato ka karka nufi wajen fuskar saka je ka tsoka ne masa ido sai ka yi wa kasa kasa hikimar ke falle da fa'a fi na hari dan zai zanto baka yi kasa da yawa ba zai ganka sannan baka yi sama da yawa ba yadda zaka tsoka ne masa ido ka lahanta shi kun fahimta ko tunda dai babbar manufa fadakar da shi cewa kare wuce ba wai kai kuma ka cutar da shi ba wannan ba ita ce manufan musulunci ba wajen shar'anta wannan din wal yadra mastata'a ya yi ƙoƙarin kare shi gwargwado yadda ya sami iko wa fi riwayatin a wata riwaya falyam na'ahu ya yi ƙoƙarin hana shi marrata ne har sau biyu fa in aba idan ya ki falyuqatilhu fa inna ma huwa shaytanun yace to ya yake shi shi shaytan ne fa inna ma huwa shaytanun to wannan zamiri na huwa ya udu ila man la ya udu ila al-insan ba wai gare shi bai yake koma yana koma zuwa ga dan yace fa inna ma'ahul qarin a riwayan baya kun gane ko fa inna ma huwa shaytanun ma'ahu shedan ne tare da shi ba wai shi wannan mutumin shine shedan ba karka ce kawai dan mutum ya wuce ta gaban ka kana sallah ya zama shedan wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa law ya'lamul marru bayna yadayil musalli ma za alaihi lakana an yake fa arba'ina khairan lahu min an yamurra bayna yadai mai wucewa gaban mai sallah da ya san irin abin da yake kansa na laifi lakana an yake fa arba'ina khairan lahu da ya gwammace tsayawa arba'in shine fa alheri gare shi min an yamurra bayna yadai sama da ya wuce gabansa annabi ya ce arba'in bai fayyace ba wata arba'in shekara arba'in kwana arba'in sa'a arba'in wallahu a'lam to babul wa'id ne kenan wannan babun razana suwa ne shi yasa waɗansu malaman sai suka ce sai a ɗauke shi ala atwalihi a bisa ga mafi tsawon mudda ɗinsa tsawon mudda wace ce tafi shekara arba'in to wai ka tsaya gaban shi karka wuce ta ka ketara masa sallah ka tsaya har shekara arba'in ya gama sallah shi ya fi maka alheri sama da ka wuce kaga wannan ke nuna cewa idan ka wuce ta gaban mutum yana sallah matukar kana cikin sani wannan laifi ne mai girma a kanka ko cikin masallaci ko yake an gane ko sai dai idan mutum ya tsaya mutum kai mai sallah dama kuma kai ka nemi sutura ka'idar kenan waɗansu za su tashi yin nafila cikin masallaci bayan an gama sallah sai su daidaici kofar fita kuma suna nafila ta yadda ba za ka iya wucewa ba sai sun wahalce ka ko ranar juma'a ko ranar abin nan nan gurin mu Allah ma ya rufa mana asiri sosai wato babu da yan Pakistan da yan India da yawa yan mazhabar Abu Hanifa wanda su ka'idar su idan an yi sallar nafila sai ka tashi kai sallar nafila raka'a biyu kuma kar kai magana tsakanin juma'a an juma'a kai sai ka tashi kai nafila raka'a biyu kuma kar kai magana tsakanin su da juna shi yasa in kun je Umar za ku riga su da katin rauni da farin gemu Pakistan ne da India ko Afghanistan ana sallar ana salamu alaikum zai tashi ko duk masallacin Makka za su fita shi sai yayi wannan za a yi ta bala'i da shi dan Abu Hanifa ya ce a wurin za a yi ta ba abin da masa zafi tunda mazhabin sa na Abu Hanifa ya ce a wurin za a yi to haka za a yi to kaga bai kamata ba dan zaka yi sallar nafila ka tari inda mutane suke kai abin da yake wajibi ka neman makan ka sutura to shine ku ka saki hanyar jama'a ka je ka samu wani wuri inda yake da saukin wucewar jama'a ka sa wani gaban ka ya maka sutura ko ka sa bango gaban ka ko kuma ka sa ginshikin masallaci gaban ka dan ya maka sutura wannan shine abin da yake sunna gare ka kai kuma mai wucewa an yi rashin sa'a wanda ya tsaya shi bai san hukuncin sutura ba dan bai sani ba kai kuma ba za ka je sutura ba laifinsa daban na bai sa sutura ba laifin ka na wucewa kai kuma daban sai ka samu sutura ko to kaga ya fi sauki kenan in kaga cewa in kun ga kun matsu in kun ga kun matsu ya tsare muku hanya za ku wuce ko kuma an yi sallah kuna da harkokinku na gaba dole dai ku tsaya annabi ce ku tsaya shekara arba'in ko kwana arba'in shi fi muku alheri sama da kuci in kun ga kun matsu sai ku masa ishara wanda ka dan kara gawa mana kai abin nan ya wuce daga inda kofar take taku daya biyu uku ya halatta ya samu wata sutura a gabansa ko gishiki a gabansa in duk ba haka ba ku samu wani abu ku ajiye masa a gaba ga suturar ka nan mun sa maka sai ku wuce za mu zo kansa za mu zo kansa ya hakuri na eh liman ne suturansa ba a cewa kowane mamu ya ɗauki sutura liman ne suturansa tsakanin suturar liman ka ita ce tashi ba liman ne suturarsa ba suturar liman ita ce tashi kun sa akwai bambanci idan muka ce liman ne suturansa kenan bai halatta baka wuce tsakanin shi da liman kamar yadda bai halatta baka wuce tsakanin mutum da mai suturarsa to amma idan ka ce suturar liman ita ce tashi to a nan gudun sai zanto bai halatta baka wuce tsakanin gaban liman da sutura amma bayan liman tsakanin sahun gaba da na liman ko tsakanin sahu na biyu da na uku ka iya wucewa ko alwalanka ta wuce ko ga hango wuri a can gaba za ka cika sai ka wuce ta wannan cikin sahu din ka wuce ka je ka cika duk cikin mamu ba wanda zai ce ka kitare masa sallah an fahimta ko wannan ya halatta ka wuce cewa sai kai masa bayani sitarar liman ita ce taka ba shi kenan ba dan karka kare yin gaba shi ya rike wancan hadisin fal yadfa'u fa inna huwa shaytan ayi ta jidali sai ka ce bawan Allah na san wannan hukuncin su dar liman ita ce taka bari in wuce kayana kawai ka wuce ka ci ta da harkar gaban ka an fahimci wannan ko to da kyau a a cikin hadisan abin da din baya mun nuna annabi na yin sutura hada dabba gabansa ko amma mun ce ya hana yin sallah a garken raƙuma wannan hani ne daga annabi amma a na tumaki kuma da na awaki ba a hana ka ba ka iya yin sallah a garken tumaki ko awaki saboda asalin tumaki da awaki da shanu fitsarinsu da kashinsu duk ba najasa bane ba to haka su ma raƙuma fitsarinsu da kashinsu ba najasa bane ba don annabi ya yi umarni da a sha fitsarin raƙuma ga waɗansu marasa lafiya ya ce su sha nonon su sha fitsarin kuma hadisin na cikin bukhari kaga da najisa ne da annabi ba zai ce su sha ba ko da yake waɗansu yan shafi'iyya sun matsa sun ce su lalle cewa a sha ɗin nan kawai kamar hukuncin an halatta maka cin mushe ne lokacin da kake cikin larura ba wai ke nuna ba najisa ba ne ba suka matsa lamba kan wannan to amma kuma sai aka ce da su yo ai wanda aka ce masa ya ci abinci lokacin da ya ci mushe idan yana jin yunwa daban da wannan dan wannan idan kuka ce wannan an haramta mutum yin sallah a gaban wato kuka kwatanta an halatta shan fitsarin su saboda mutum baya da lafiya suka ce idan mutum baya da lafiya me hukuncin neman magani wajib ko wajibi ne dan Allah ku ji tsoron Allah yanzu ku da kuke dauka ba wani wajibi makwalar ta ja'izi ja'izi na neman magani amma ba wajibi bane ba in kana da karfin tawakkalin da zaka dogara ga Allah har ya dauke maka kana cikin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna bi ghairi hisab allazina la yansarquna ko wa la yatasayyaruna to wa la rabbihim yatawakkaluna su ne da kulul jannati bi ghairi hisab in suna neman in suna ba su lafiya ba sa neman magani ba sa zuwa wurin likita ubangijin da ya daure zai dauke kawai sun dogara ga Allah ko ba sa faɗa kowa sai tsakanin su da ubangiji sai yin abu yayi tsanani wani ya hango amma su dai ba za su faɗa ba sun dogara ga ubangiji kawai to kaga ashe neman magani ba wajibi bane ba neman magani mai hukuncin sa ja'izi to tun da ja'izi ne ta yaya dan aiwatar da ja'izi a halan a halata maka mai haramun haka suka ce da su suka ce in kun ce wai ittirari ne larura ce yau ina larura a fuskar neman magani ai ba wajibi bane ba da tana zama larura kamar yadda magance yunwa ya zama larura da aka ce in ka rasa halal ka ci mushi a takaice dai fitsari ko kashin raƙuma ba najisa bane ba haka kuma na tumaki haka kuma na awaki amma an haranta yin sallah a garken raƙuma saboda me wajen kalatar dalilan waɗansu malaman suka ce saboda su galibi wato raƙuma ɗin aljanu na tare da su waɗansu suka ce a saboda kaza dai malam maganganu masu dama cikin fatahul bari mu dai annabi ya hana magana ta kare waɗansu suka ce na hayu tanzihin ba wai hani ne na haramci ba hani ne wanda barin abin shi yafi amma in kayi sallar ta yi wallahi dai barin nan dai a bar shi kawai kar kai sallah a girkin raƙuma tunda dai annabi ya hana magana ta kare eh ba komai kashin kaji ba na jisa ba zai bace ba ma ya kata salata matashiyar magana ta gaba abin da yake yanke sallah wa kana yaqulu yaqta'u salata ar-rajul idza lam yakun bayna yadayhi ka akhirati ar-rahli al-mar'atu al-ha'id wal-himar wal-kalb al-aswad qala abu dharr qultu ya rasul allah ma balu al-aswad min al-ahmar فقال الكلب الأسود شيطان matashiyar wannan magana abin da ke yanke sallah mala yace wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun bayna yadayhi ka akhiratir rahli zai yanke sallan mutum matukar a gabansa babu wani abu da zai kai tudun sirdin raƙumi menene zai yanke masa sallah din almar'atul ha'idu mace baliga ba wai mace mai haila lokacin da suke cikin haila ba a'a almar'atu allati min sifatiha an tahida wa in lam takun mutalabbisatan bil haidi min halatiha an tahida balagat sinnal haidi matar da ta kai matsayin ta iya haila ita ake nufi kenan banda yarinya karama idan mace baliga ta wuce gaban ka ba sutura sallan ka ta yanki wal himaru haka kuma idan kare ya wuce ta gabanka a jaki kai shi ma sallanka ta yanke wal kalbul aswadu haka idan bakin kare ya wuce ta gabanka tsakaninka da sutura sallanka ta yanke qala abu yace al kalbul aswadu shaytanun bakin kare dai shaydan ne bakin kare shaydan ne abin da yake nufi da shaydan ba wai idan ka ga bakin kare kamar zaka ce ka ga shaydan ba a'a a cikin ko a cikin jinsin karnuka akwai shaidanu shaidanun karnuka su ne bakakensu an fahimta ko kamar yadda akwai shayatin ins ba akwai shaidanun mutane ba to akwai kuma shayatin kilabi wato shaidanun karnuka bakaken karnuka su ne shaidanu a cikin dangin karnuka kun fahimta da kyau yanzu dai waɗannan ababe guda uku suna yanke sallar mutum mace baliga da kuma me da kuma jaki da kuma bakin kare idan suka wuce ta gaban ka sallar ka ta yanke to malamai sun yi sabani wajen menene ake nufi da yankewar sallah waɗansu malaman suka ce ƙarancin lada idan waɗannan ababai suka wuce sallar ka za ta zanto nakisa ba za a baka cikakken lada ba an gane ko waɗansu malaman suka ce a'a ba haka bane ba idan waɗannan ababai suka wuce ta gabanka sallar ka gaba ɗaya ta lalace ya kuta salatar rajuli suka ce sallar gaba ɗaya ta ta riga ta lalace in ma sun wuce kawai sallar ta riga ta ɓaci yanzu sai ka sake niyya ka sake takbiratul ihram ka faro sallar daga farkon ta wa alaikum salam kai haƙuri mana shi yasa ka taho tun daga waje ai sauran duk da gaba yanzu kan ka gani gangan jikin san yana baya bayanin na tafi wani ma zai zo ya magana akan mace baliga can baya ko mun ce a yi sutura da ita kaga duk akwai wannan ai na san na faɗi wannan a baya wani kuma zai zo ce an ce za a yi sutura da zaki to kuma idan ya wuce ta gaban mutum me hukunci kaga duk akwai wannan ko mun san ya riga gabata a baya amma muna so mu ba abin ne gurgurda yadda zamu fahimci hadisin sakon farko me ake nufi da yake sallah dan mu san menene abin da zamu fuskanta ba shine bai abu ba abu na farko me yake sallah wadan suka ce yankewar kaza duk dai wadan dai sun yi malamai da mafi rinjayen malamai sun yi tawilin hadisin cewa dai baya nufin rashin sallah gaba daya sai dai nuna karancin lada an gane ko waɗansu malaman kuma suka tafi akan cewa ba wanda wata annabi ya ce ya kata salatar rajuli sallar mutum ta riga ta yanke tunda ta riga ta yanke ko shikenan ba maganar cewa wai akwai ta sai dai mutum ya faro ta daga farko matukar ɗaya daga cikin ababen nan guda uku ya wuce gaban ta gabansa an fahimta ko imam ahmad bin hanbal aka tambaye shi me za ka ce game da waɗannan ya ce kare dai kan na yadda tabbas in ya wuce sallar mutum ta yanki amma da mace da zaki fin nafsu min hushai ya ce zuciyata dai tana kai kawo to wai saboda me ya ce saboda dai ita mace ga hadisin aisha can ya gabata annabi na sallah da daddare aisha na gabansa akan gadonta tana kwance har ya gama sallah to ta za a ce wucewarta sai malaman suka ce akwai bambanci waɗansu malamai kenan suka ce akwai bambanci tsakanin wucewa ta gabanka da kuma kasancewar ta lazimatun amamaka kasancewar a zaune take a gabanka ba ta tashi ba tun daga farkon har sallah har ta wuce wannan babu komai sallar ka ta yi amma al-ijtiyazu bayna yadayka kai kana cikin sallah shine abin da ake magana akai kaga ba cin karo da juna tsakanin wancan hadisin da wannan haka hadisin cewa kai sutura da daki ai ka yana gaban ka ne ta yadda bai tafi ba ka yi masa sarnaki ko ka yi masa da baibayi ko ka sa ciyawa a gaban sa yana ci dan kare tafi har ka gama sallar ka to kaga wannan babu komai a gaban ka dan bai wuce ta gaban ka ba yana tsaye ne a gaban ka wannan na nuna halaccin sa shi ya zamanto sutura gaban ka kenan kun ga akwai bambanci tsakanin ababen guda biyu kenan na abin da ka yake shiga akan kallon akwai bambanci kenan tsakanin ababen guda biyu idan ya wuce ta gabanka babu sallah amma idan yana tsaye gabanka kai su zara da shi haka gama sallar ka tayi haka ita ma mace an gane ko yace shi kuma kare tun da dama ba a samu inda aka yi sutura da shi ba shi yasa yace wannan kan na yadda su ko dan ta samu inda aka yi sadar su sai ce fi nafsu min hushai an fahimta ku eh eh ba ku da ba ku da hakuri ne duk yana cikin abin da nake so in kawo kaga fukarin ne a gabana wai me yasa kuke haka ne kai kai kai kai ka bukarin na a gabana abin da nake so in kama kawo wannan in gama numfashi sannan in shiga can gurin an fahimta ko to al hakika Aisha radiyallahu anha lokacin da aka karanta mata wannan hadisi tace dan me za ku kwatanta mu da karnuka tace kun daidaita mace da kare kenan za ku ce idan mace ta wuce ta gaban ku sallah babu ita kun daidaita mu tsakanin mu da karnuka kenan ga babin nan gurin inda imam al-bukhari ce babu man qala la yaqta'u salata shay wanda suka ce dan wannan abu ya wuce daga banka sallar ka bata yanke ba suka ce sai da a ce karancin lada saboda me suka ce ga hadisi nan gurin hadisin Aisha radiyallahu anha zukira indaha ma yaqta'u salata an ambaci abin da ke yanke sallah kamar da annabi ya jero su guda uku الكلب والحمار والمرأة الحائض فقالت سي عائشة تتي شبهتمونا بالحمر والكلاب kun kwatanta mu da karnuka da kuma wato ainihin jakuna wallahi laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yusalli wa inni ala as-sariri bainahu wa bain al-qiblati muttaji'atan tace kun kwatanta mu da jakuna gashi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ina gabansa ina kwance kan gado yana sallah ya sanya ni ni ina alqibla bain ina tsakaninsa da alqiblarsa muttaji'atan a kwance akan gado fatabdu li alhajatu fa akrahu an ajlisa fa uziya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam har ma ta bukata za ta bujiro min kamar in tashi zaune sai in ga idan na tashi kar in dauki hankalinsa kar in sa wato motsina ya ya ya sa ya kasa tara hankalinsa kan sallah fa an sallu min indi rijlaihi sai in bi ta a hankali ta kafar gado din in fice ta da baya da baya irin bi har in bi gefen gado in sulale annabi bai sani ba tunda cikin duhu ne dan kamar yadda ruwaya ta nuna a wani wurin ta ce a lokacin nan babu fitila a cikin daki sai aka ɗauki hukuncin wannan cewa sai in ana barci a ɗaki sunna shine a kashe fitila kuma an gane ko to lokacin da wannan hadisi na Aisha da shi waɗansu suke ganin cewa wannan baya yankewa to shine malamai suke cewa ai ba wani ta'aruf tsakanin wancan hadisin da wannan wannan Aisha na kan gado ne a zaune ita kuma wancan bata ji wancan hadisin ba dan haka ta yi inkari inda ta tabbatar daga bakin annabi yake ba za ta yi inkari ba tsammanin ta kawai asar ne wani ya kawo mata eh eh wannan musu ai wannan ta ba ba dai ta yanke musu sallah ba tunda dai tsakanin su sutura ne ba cikin sutura ta wuce ba ta bayan sutura ta wuce to su ba su sani ba yanzu ka ce sallah ta baci su ba su sani ba kuma wannan magana ta cewa a sa sutura a dama ko a hagu sun ganta a cikin wani littafi na koyin ibada na kusa kaga ba su karanta wancan hadisin ba ko ba su taba jin an karanta ba to saboda haka dai wannan shine karshen wannan abin nan abin da zamu iya cewa a wannan matashiya ta gaba ce as-salatu tujahal qabri as-salatu tujahal qabri wato yin sallah mutum na mai fuskantar kabari wa kana yanha an salati tujahal qabri annabi ya kasance yana hana a yi sallah ana mai ana fuskantar kabari fa yaqulu yace la tusallu ila al-quburi kar ku yi sallah kuna masu fuskantar kabari kaburbura wala tajlisu alaiha kuma kar ku zauna akan kaburbura din wannan hadisi muslim da abu dawud da ibnu kuzaima da surruto shi anniyatu abu na gaba niyya yanzu ta duk fuskantar alƙibla da sa sutura da menene ake ciki zaka shiga niyyar sallah kuma anniyatu wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa annabi ya kasance yana cewa ayyuka dai suna tare da niyoyinsu ana kirga ayyuka ne yayin da ya kasance akwai niyya tare da su a shari'ance in babu niyya tare da su kenan babu ayyukan kenan wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum akwai gurgurdan abin da yawa niyya mala yace ku duba daga kasa qala an-nawawi fi rawdati talibina imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin sa rawdatu talibina yace wan niyyatu hiya al-qasdu ita ko niyya shine kudirin zuci fa yahduru al-musalli fi dhihnihi zata salati yahduru al-musalli fi al-musalli fi dhihnihi zata salati abinda ake bukata masallaci ya halarto zatin sallah a zuciyarsa ya halarto a zuciyarsa gani zan aiwatar da sallar isha'i kuma a da'i tare da liman duk a cikin zuciyarsa ba tare da ya furta haka da bakinsa ba wa ma yajibu ta'arrudu lahu minha min sifatiha da kuma abin da ya wajaba abin da zai wanzar cikin sallah din na siffofinta ka zuhuriyya kamar azhar idan ta kasance azhar ce wal fardiyya ko kuma tafarilla in tafarilla din ce wa gairi ha ko nafila summa yaqsudu hadhihi al uluma qasdan muqarinan li awwal at takbiri da yake dan shafi'iyya ne sai ce sannan wannan kudurin ya abokanci zuciyarsa har ya zuwa daidai lokacin da bakinsa zai furta Allahu akbar zuciyarsa ta kulla gani zan aiwatar da sallan azhar tare da liman kuma a da'i an gane ko kuma sallan mazaunin gida raka hudu in kasar ce biyu tare da liman zuciyarsa na kai karshen nan bakinsa na fara da fataha ta Allahu akbar haka in shafi'iyya suka ce waɗansu su suka ce a'a suka haɗu da malikiya dan su shartun niyya shine muqarana tuha bi takbiratul ihram ya za ka yi muqarana waɗansu suka ce muqaranan shine yadda muka faɗa din ka gama kulla ababen zuci ƙarshen abu ko sakan ɗaya karka bari ya shiga tsakani ka kawo fataha ta Allahu akbar waɗansu suka ce a'a abinda za a yi shine daidai lokacin da kake zuciyarka ke kulla za ka yi sallan azhar a da'i tare da liman kaza kaza kaza daidai wannan lokacin bakinka kuma yana furta Allahu akbar bakinka na furta Allahu akbar zuciyarka na kudurce sallan da za ka yi kasancewar ta farilla ko nafila kasancewar ta ada'i ko kaza'i kasancewa ta tare da liman ko kai kadai an gane ko zuciyarka na na gama kulla wannan bakinka ya kammala faɗin Allahu akbar so yaushe mutum dan Allah zai wannan wannan akwai wahalar wati wannan mazhabin akwai wahala an gane ko duk dai wannan yana cikin ra'ayin dai ko malikiya ko shafi'iya masu cewa shartun niyya shine muqaradatuha bi takbiratul ihram amma idan ka bi mazhabin Imam Ahmad yace a kai dai kai niyyar ka ba lalle ne sai ta gwamu da kabbara ba ka iya kammala niyya daga ba kai kabbara yani tataqaddamu niyya bi zamanin yasir qabla talaffuz bi Allahu akbar wannan babu laifi yan zahiriya kuma suka ce kai wajibi ne ma wannan muqarana din ma ba ce kai ba wajibi ne ma sai ka fara yin niyya sannan kai takbiratul ihram sai kai niyya ka gama sannan kai me takbiratul ihram التكبير ko da ke lokaci ya yi go to mu bari ma tashi akan at-takbiru idan Allah ya kawo mako na sama abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu game da abinda muka faɗa a darasin da ya wuce wato makon da ya gabata kenan maganar cewa ba wajibi bane karanta sura a cikin sallah in an karanta fatiha ma aka yi sallah ta yi menene madogaran hakan hadisin zai zo insha Allah da yake nuna haka a cikin wannan littafin da muke karantawa kila nan da sati biyu in yayi yawa ya kai uku amma dai jumultaccen abin da ke cikin hadisin hadisin bukhari ne shine hadisin nan shahararre na limancin ma'azu bin jabal ga mutanen unguwarsu zai zo masallacin annabi a yi sallar isha'i da shi kuma ya je unguwarsu ya musu limancin sallar isha'i to wata rana ya je sai ya ja doguwar sura sai wani saurayi ya ga an tsawaita karatu sai ya fice daga cikin sallah ya je ya sallarsa shi kadai sai suka zarge shi da cewa munafiki ne har aka kai karar shi wajen annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi yace me yasa ana sallah da yan uwanka ka fice yace mu'azu na zuwa wajenka ya bi ka sallah kuma sannan ya koma muna jiran shi kuma ya zo mun gajira jiran sa kuma ya zo ja doguwar sura ni kuma na ji na gaji dan haka na fice na yi sallah ta ni kadai sai annabi ya wa mu'azu gargadi cewa in zaka yi sallah da mutane ka dina tsawaita sallah ka rinka yin gajejjerun surori sannan sai cewa yaron to kai kuma da ka ja ka je kai sallah ka kadai me ka karanta yace annabin Allah abin da na karanta Fatiha kawai na roƙi Allah ya sa ni aljanna ya kuma kare ni daga wuta amma kai da mu'azu kuna gunguni da baka a cikin ruku'i ko abin nan ban san me kuke faɗa ba sai annabi ce haula hanu dandin mu ma nan muka nema ba inda muka wuce aljanna muke nema ba tsare ko baka ji abin da muka faɗa mu ma a nan muka tsaya ba abin da muka ƙara a shahid cikin hadisin yace fatiha kawai ya karanta bai yanzu da ya karanta sura kuma hadisin na cikin bukari annabi bai ce dan bai dan me ba karanta sura ba yanzu na sallarsa kuma ta yi da haka ƙara sura a cikin sallah wannan ƙarin falala ne a cikin sallah din in baka karanta ba kuma sallan kuma ta inganta fatiha ita ce wajibi ita ce rukuni cikin sallah sai an karanta ta amma dan ba karanta sura ba wannan babu komai a kanka ba wanda zai ce sai kai kabli ko baji la iya ka malikiya za a ce ka bar sunna guda uku karatun sura wal qiyamul haqu da kuma al-israr fi mahallil israr wal jahr fi mahallil jahr sunnoni guda uku kenan kabari da haka sai ka su dan kabli amma a nassan hadisi ba wani kabli da zaka yi sallar ka tayi wannan shine madogara
da ko idan aka yi hukunci mai zafi zafin kuke ɗauka kullum ba ku ɗauka su wannan yace wannan na nuna kenan idan ma mu suka ta jiran liman har sai gaji sai liman ya sai ja dogo sura mutum ya iya fita ya tafi sa mai tambaya ta biyu yace an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana rakata alfajr a gidansa sannan ya tafi masallaci da yana shiga masallaci sai wa mutane limancin sallan asuba wannan na nuna annabi baya sallatan wata nafila a tsakaninsu kenan wannan haka ne da annabi ya yi rakatan alfajir a gida zai tsaya kishin gida har sai bilal ya zo ya ce masa to mutane fa an haɗu kuma to sai annabi ya tashi yana shiga masallaci ba wata nafila da zai sai sallan farilla wannan haka ne to amma inda tambayar take sai ce to amma ni ina raka'atan alfajr a gida sai in zo masallaci sai in samu ba tsayar da sallah ba duk ya rubuta larabci mai kyau sai wuri ɗaya wajen walam tuqamis salatu walam tuqamis salatu zaka shafe alif din nan gaba in ka zo rubutawa saboda tuqamu fi'li mudari'i ne lam kuma ta shige shi idan lam ta shiga cikin fi'li mudari'i kuma zai zanto mujzumi kenan ko walam tuqam as-salat wannan zai bayi zuwa ga kai hazafin wancan alif din larabcin ka duk yayi kyau yace to ni kuma zan shiga zan zo masallaci bayan na raka ta alfajr a gida in zo in tarabba yi kama ba to sai in yi tahiyyatul masjid kuma to wannan ne yayi ko bai yi ba wato yana jin tsoron kare zanto ya saba abinda annabi ya rayu a kai kenan an fahimta ko wannan haka ne idan kai sallah da kata alfajir a gida ka zo masallaci ba tsaye da sallar farilla ba za ka yi tahiyatul masjid saboda menene tahiyatul masjid hukuncin ta shi ma wajibi ne ga duk wanda ya shiga masallaci a cikin hadisin bukhari hadisin abu qatada wanda duk ya shiga masallaci kare zauna har sai ya sallar nafila raka'a biyu amma kasancewar annabi baya yi ai shi da ya zo zai farilla ne kai ma da a ce kana zuwa an shiga farilla tahiyatul masjid ta fada kanka a wannan lokacin farillar da kai ita ce a madadin tahiyatul masjid ta biya farilla kuma ta biya tahiyatul masjid nan take kamar yadda shi annabi tun da yana shigowa shine liman yana shigowa dama kuma babu wani abu kawai zai ja sallah ne a lokacin nan sallar da zai ta farilla ta biya farillarsa kuma ta biya ta hiyatul masjid haka in ka shigo a wannan lokacin kai ma ka samu wannan fadlan amma in ka zo kafin zuwan liman to kuma kaga kenan har yanzu akwai ratan lokaci na kai ta hiyatul masjid dinka an fahimci wannan da kyau wannan shine fikihun mas'alar wallahu a'lam wannan kuma yana cewa wai ba ma yin sallar magariba da wuri ya ce kuma an tambaya annabi cikin ayyuka wanne suka fi kyau ya ce a salatu fi awwali waqtiha la haka kuma nan muna jinkirin sallar magariba to kun ji lada ne muna jinkirin sallar magariba ba sai kun kira wata ba sannan in fito to a gaskiya ko ni satin da ya wuce ne ta mamaki na ce to lokaci ne ya canja bayan shigowar lokaci ina jira a gida har na ɗauka lokaci ya canza ko agogo na baya aiki bayan shigowa da wajen minti biyar ko minti bakwai kafin a kira sallah hakki ne dai na masu kiran sallah su ga cewa farkon sallah sun kira farkon kira sun kira sallah akan lokacinta za a yi kokari a gyara insha Allah Allah saka maka da alkhairi bisa ga nasihar ka da faɗakarwar ka wannan kuma yake cewa ya ji wani malami na ahlus sunna yana cewa kiran sallah domin sallolin farilla wajibi ne to wai haka ne alal hakika kiran sallah wajibi ne a duk inda ake yin sallar jam'i ake kamsu salawat kiran sallah wajibi ne ba ga daidaikun mutane ba dukkan masallaci wajibi ne a yi kiran sallah idan ba a yi kiran sallah ba kenan an yi sabo sallar ta yi amma wannan sabo aka yi na ba abu umarnin annabi wajen yin kiran sallah domin kiran sallah yana ɗaya daga cikin sha'air na musulunci ababen da ke nuna samuwar su annabi zai tura rundunar baya kaya ce ka tsaya a bayan gari in lokacin sallah ya baka ji kira baka far musu ka yaƙe su kafirai ne kenan to kaga yi wato ba karamin abu bane ba kenan har yanzu to wani abu ne da ake bambance tsakanin garin musulmi da garin kafirai da shi a ji cewa garin musulmai in lokacin kiran sallah ya kawai ko ina ana ji kaga abin sha'awa ne kwarai da gaske ya zanto ana yin kiran sallah din don haka wajibi ne a rika tsayar da shi na'am to ban san da me suka dogara ba amma ga gada kowane masallaci ai zai kira mamudinsa ne kowane masallaci yana da mamudinsa su ne makusantan masallacin da suke zuwa su hallara galibi ba za su bayar da muhimmanci ba in ba sun ji a kiran masallacin su aka kira ba saboda ka ba za a ce za a dogara ga kiran masallaci ɗaya ba kowane masallaci si nasu wa alaikum salam eh ina jin dogon karatu to dangane da wannan sunna ta jinkirtawa bayan kiran sallah dan ni ina ganin mutane wasu suna kuna guri a kan sun manta da maganar cewar lokacin a yau da za a ce wasu bai suna nafin shiri bayan kiran sallah kafin a tada sallah har cewar wani ma zai zuci an gama sallah
sun manta da wannan su abinda suke so da an kira sallah kafin ma kai annabi addu'a nan a tashi wannan shine na na waje ba su ji maganar wannan bawan Allah ba yana magana ne game da wanda yake nasihar cewa ba a fara sallah da wuri yace yana ganin mai wannan nasiha kamar ya manta da wata sunnar ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan an yi kiran sallar magariba a masallacinsa wato mutane sukan yi wannan sallar nafila ta bayan shigowar lokacin magariba kafin yin sallar magariba har ma wani lokacin idan ka samu suna ta wannan nafilfilin zaka dauka kamar an gama magariba ne saboda annabi na bada ratan lokaci har su yi wannan sannan kuma ya zo a yi sallah yace to yana tsammanin kila wannan suke abin nan akai ala kulli halin wato lamari ne na mutane wani lokacin yana da wahala sai kana ciza kana busawa amma na san akwai masu gaggauta yin sallah kam so suke da an kira kuma a tayar nan take wani saboda zarafin da ke gabansa yana yi yana duba lokaci ko kai liman ka shigo idan kana na fulfuli sai ga yana kallon ka yana kallon agogonsa wayo yana maka magana da wayo lokaci yayi a yi maza a tayar wanda haka ake a dukkan salloli ko a zahar ko ma wace sallah ce haka galibi ake da sauransu to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake gudanar da jama'a wajen yin sallar magariba ko a wajen yin sallolinsa kai gaba daya yana yin sallah ne gurgurda yadda mutane suka cika idan mutane sun cika a fara sallah kan lokaci idan mutane sun yi jinkirin zuwa ba a samu ruwan alwala ba ko mutane ba su zo kan lokaci ba a yi jinkiri har mutane su zo kaga za su zo suna jiran sallar annabi sallar isha'i har dare yayi wata rana annabi ya fito yake cewa wallahi wannan shine lokacin ta mafi dacewa ba dan kar in musguna muku ba wannan shine lokacin ta mafi dacewa to dai ya kamata dai a ciza a busa alal hakika akwai bukatan dan ba da ratan lokaci idan an kira sallah kafin a tayar da sallah din ba wai daga kira kawai za a abun nan ba ratan lokacin da zaka bayar shine gurgurdan yadda mutum zai yi alwala gurgurdan yadda dai mutane za su haradu dan shine hikimar sallan jam'i din kuma shine hikimar kiran sallah din dan fadakar da mutane eh eh sari masiratan ko sariyatin Mm. haka ne ci gaba eh
shi wannan makiyar na ji an ce an tattauna a kan cewar ba tare da annabin ba ko shi ne ba ka nan ne kai lokacin ana a to ai kaga sai ka samu kaset din ai wanda rediyo ma
to tun da baka da rediyo abinda muka ce Jabir ce kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin ina bashi wannan dan shi ma al'umma ne tunda mataimakin limamin ne kaga al'umma ne shi ma kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir ce kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin mun kasance tare da annabi cikin wata tafiya ko cikin wata sariya to idan an ce sariya rundunar yaki wadda annabi baya ciki to shine muka ce ya za a yi ce tare da annabi sannan kuma ya ce a sariya sariya kuma ka'ida annabi baya ciki kuma kissar hadisin ma gaba ɗaya tana nuna annabin baya nan tunda ya ce fa asabana ghaimun fataharraina alqiblata faktalafna yace sai girgije ko duhu ya zo sai muka yi tikir da don alƙila mu samu ba sai muka yi sabani sai wani suka yi sallah nan wadansu suka yi sallah nan da washe gari sai muka tambaya annabi muka ce gafa yadda muka yi ta annabi ya ce ajza atkum salatukum kaga nuna annabi baya ce to wannan sai sa muka ce to me yasa ya ce kunna fi sariyatin in dai annabi baya ce shine muka ce farkon rundunar yakin an fasi tare da annabi amma sariya kuma da aka je sansani sai kuma annabi ya turo dan su tawaga suka tafi wani waje kenan sai ya kasance Jabir na cikin wannan tawagar ka fahimta ai yana nufin mu muna cikin sariya amma sariyar tabi'a lil jaysh alladhi kana fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wannan yace ya halatta a yi salatin annabi cikin sujada ba za ka yi salatin annabi ba cikin sujada sai abinda annabin ya ce ka yi wato ibada kullum kar ku yi istihsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ababen da mutum zai faɗa a cikin ruku'i da cikin sujada mafi tsadar abin faɗi a cikin ruku'i da sujada gaba ɗaya shine hadisin Aisha subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli hadisin bukhari da muslim kenan daga Aisha tace annabi ya kasance yana yawan maimaita waɗannan guda a cikin ruku'in sa da sujadarsa gaba ɗaya tace ya ta'awwala alqur'ana yana fassara alqur'ani wato yana fassara fadin Allah ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih sai ce subhanaka allahumma bihamdi rabbika shine sai ce wa bihamdika wastaghfirhu sai ce allahumma ighfirli shine ta ce ya ta'awwalu alqur'ana kamar yana fassara alqur'ani a aikace sallallahu alaihi wasallam to da wannan da kuma sauran wato azkar da ake wanda bayanin su zai zo cikin wannan littafin insha Allah adadin kala-kala na wanda ake cikin ruku'i da kala-kalar abin da ake cikin sujada shi ya kamata ka tsayi ka yi abin da annabi yake ka yi shi ya kamata ka yi ba abin da kai ka zaba ba kaga salatin annabi abu ne mai kyau amma ba za ka yi shi ba sai inda annabin ya ce an gane ku kullun ibada ana yin ta ne gwargwadon yadda ya dace da shari'a wannan mai abin nan takarda ta karshe ta hannuna yace me hukuncin wanda yayi magana lokacin da liman ke hudubar juma'a annabi ya ce duk wanda yayi magana lokacin da liman ke hudubar juma'a faqad laga yace wa man laga fala juma'ata lahu wanda yayi lagawu kuma to babu juma'a tare da shi a wani hadisin za ka ce za a bashi ladan azhar ne hukubar da za a yi masa za a bashi ladan azhar ladan juma'a dai kan ya rasa daga lokacin da ya magana liman na hudu ba to magana shi ladan juma'a daga lokacin babu shi sai dai a ba shi ladan azhar hukubar da za a yi masa kenan kai kai kai kai magana fa aka ce malam Idris ba ishara ba ishara magana ce sai wanda ya magana ishara magana ce ishara waye ce magana ce a istilahi walan wasalan bil habib al mutayyimi ai ba magana wannan maganar ilmin kalam ce ai ba magana bace ba ba magana bace ba wannan ya hakuri in gama ya hakuri in gama a logance a shari'ance ishara da hannu ko ishara da ido wannan ba a kiransu da suna zance zance baya zama zance sai an samu lafazi a baki to zance ya zantu kenan amma matukar ishara ce wannan ba magana ba ce ba a shari'ance yanzu misali idan kai magana da bakinka a cikin sallah kai magana da bakinka sallah tana nan in dai kai magana da ganganci ba tare da wani uzuri na gyaran sallah ba kai magana a cikin sallah sallar ta lalace idan kai zancen zuci fa tana nan sallan ka bata lalace ba amma ba zance bane ba a lugance zance ne amma shari'a bata bashi hukuncin zance ba sannan mutum ya ce assalamu alaikum kana cikin sallah sai kai ishara da hannu haka ishara na cewa ka an samu sa kai magana cikin sallah sallah tana nan ko ba ta kana cikin sallah wani ya ce wani zan tafi kasuwa amma ina tsammanin ko zaka tafi in zaka je in jira in ba zaka tafi kenan sai kai ka haka da hannu ba ba zan je ba kenan ba ai ya fahimci ba zan je ba yanzu duk wannan yana lalata sallah a sai kaga ba zan ce bane ba da haka wannan ba magana ba ce ba wannan wannan da kake ishara gare shi magana ce ta masoya asharat bi tarf al-ayn khifata ahliha isharata mahzunin wa lam tatakallami yace wai da da kiftawar idanta sai ta yi ishara tana jin tsoron kar ta furuci da baka danginta da suke gaba da ni su tayar min isharata mahazunin walam ta takallami da ganin isharar wato ishara ce ta mai damuwa da bakin ciki amma fa bata ce komai ba fa aikantu anna tarfa qad qala marhaban yace ni kuma da tayi wannan sai na fahimci gilar ido ta ce da ni marhaba marhaba wa ahlan wa sahlan bil habib an kaga yau magana musu yace na'am ana nufin wanda ya je masallaci yayi magana lokacin da ake hudu ba annabi ya ce ko mai magana kace da shi yi shiru kai ma ka shiga to wanda ya je masallaci kenan ba wai wanda yake gida ba kana gida kana ta surutun ka baka san ana hudu ba a masallaci ba idan ka je sai kai shiru sannan idan ka je shin kokowar masallaci ake nufi ko do hatta harabar masallaci to na akwai safani abinda dai ake abinda dai yake magana wadda ita ce za ta fi shafa kai tsaye in dai kana inda ko ba spika kana ijin sautin liman to ba za ka yi magana ba sautin liman sautinsa na ɗabi'a sautinsa na al'ada ba tare da ƙari na amsa kowa ba kun fahimta ko dan wata spika din za ta ci kusan rabin kilomita wata kilomita ɗaya wata biyu to kaga za a ce duk wanda yake can unguwar inda daga gidansa ba yana wanka yana jin magana liman na magana na hudu ba zai in yi magana baya da juma'a ba ta shafi wannan ba sai wanda yake daidai ratar wurin da da inda za a ɗauke wuta yana jin abin da liman ke cewa to wannan shi ne hukunci hau kansa eh ban gane ba idan mutum ya ci ya ce alhamdulillah zaka ce yarhamukallah wannan ai ba magana bace ba ko ba lokacin hudu ba kake magana wannan ba za ka yi masa magana ba ba ba ba ciki na'am eh a'a ai ba ta cikin kare ko abin nan ababen nan guda uku sune suke yanke sallah ya hakuri ya hakuri in gama ababe guda uku ba su muka ce suna yanke sallah ba dame dame da mace baliga da jaki da kare wannan in sun wuce sallah ta ɓaci sauran ababai duk zaka hana su wucewa amma waɗannan dai in sun wuce sallah ta ɓaci amma sauran in sun wuce sallah tana nan bata ɓaci ba ka fahimta da kyau sai da abinda aka ce ka yi kokari kar ka hana su wucewa to abinda malamai suke sabani a kai shine baka ankara da kare ba ko dabba a baka ankara kai da rago ba zai wuce ta gabanka ko yaro zai wuce ta gabanka har sai bayan ya zo daidai tsakiyar ka ya kusa wuce wani ma ya wuce ma to za ka dawo da shi kuka kyale shi ya riga ya wuce wuce akwai malaman da suka ce umarnin annabi dai ya ce ka dawo ka hana shi wai wato kenan wai dole sai ka komar da shi amma kaga za ga ai maimai kuma aka yi ya wuce kuma ya kuma wucewa ya bai kamata ba ka bar ce yaso ɗaya kawai shi kenan ku yi haƙuri hakan ni ma na gaji sosai da sosai ku yi haƙuri wasu alaikum